أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة جواز السفر وتانا بيو hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida a wannan masallaci mai albarka masallaci mai suna umar bin al-khattab inda muke haduwa dukkanin ranar sundu a darasin littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-islam sahih littafin da babban malami sai daga malamai na karni na tara shine Sheikh al-Imam Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabiri ya ikhtisarin shi daga Sahihul Jami Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu jin kai da rama muna a kitab na 23 daga kitab inda ake kulla a wannan littafi za mu tashi hadisi na 670 yana karkashin tarjama باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام wannan babi ne wanda zai bayyana mana idan aslama sabiyu hukuncin in yaro ya musulunta ba mata kuma sai ya mutu kafin balaga har yi salla alaihi za a mushi salla duba da cewa alƙalami bai hau kan shi ba za a yi mushi sallah sannan kuma gaba ta biyu hal yurazu ala sabiyyil islam yaro ne dan yahudu ko nasara ko majusawa zaka iya yaron da bai balaga ba ka bujiro mishi da addinin musulunci ta yanda kuma in ya musuluntan yaya musulunta ta shi take kana da damar ka bujiro mishi a musulunci ba ka yi laifi ba don mun ji an ce kenan hukuncin kaza ana zancen bangaren musulunci ba za ka kalli ba ka ce a duniya sai dai in haka nan ɗin zai bayu zuwa ga wata ƙanna wadda take mai yawa wadda ta yi bijiro mashi da addinin musulunci to kuma nan sai a koma wani hukunci wanda yake na daban an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma qala in talaka umar radiyallahu ta'ala anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi rahatin ibn ibn sayyad hatta wajaduhu yal'abu ma'a as-sibyan inda ukmi bani magala وقد قارب ابن الصياد للحلم ولم يشكر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن الصياد تشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن الصياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فرفضه وقال آمنت بالله وبرسوله فقال له ماذا ترى قال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يقع عليك الأمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد قبعت لك قبيئا أو سرواية قبيئا فقال له ابن الصياد هو الدخ فقال اخت فلن تعدو قدرك فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب ألقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في حسنه قال ابن عمر ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الى النخل التي فيها ابن الصياد وهو يكسل ان يسمع من ابن الصياد شيئا قبل ان يراه ابن الصياد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في قطيفه له فيها زمزمه فرأت ام ابن الصياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقال لابن الصياد يا صاب وهو اسم ابن الصياد هذا محمد فصار ابن الصياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين حديثي لقى أبلا بن عمر قيل لكم المكثرون مدابقا الله قال يرجع قريش يأتي إن طرق عمر رضي الله تعالى عنه sayyidina Umar ya sahi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da maki sarasa fi rahaqin a cikin wata jama'a wani tawaga fi balabun sayyadi yankin da ibnu sayyadi yake wannan ya nuna yin gungu don zuwa isar da sakon Allah subhanahu wataala musamman ma in ya zamanto gurin da za a je gurin waɗansu mutane ne da ake ganin cewa suna da fantara to tahiyar gungun jama'a yana sawa ya zamanto kenan sun abin yayi musu kwarcini sannan kuma sai su zama kamar wata mana'a ce sabanin musulmai inda zai je shi gurin wasu jama'a da suke da shauka ko kuma mutanen da ake ga cewa kenan suna da taurarewa sai ka ga ba zai ba zai zamanto ya musu kurjini ba kamar jama'a su je su shi yasa nan sallallahu alaihi wasallam wani lokacin sai tura gungu kenan na jama'a ibn ibn sayyad can yankin da ibn sayyad yake ibn sayyad ɗaya ne daga cikin ɗiyan yahudawa wanda kuma ƙarshen lamarin shi an ce ya musulunta ya bayyana musulunci shi abin da yake bayyana amma ya yi aiki a shi amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da jama'a ɗaya ne daga cikin ɗiyan yahudawa kuma a lokacin bai balaga ba hatta wajaduhu yal'abu ma asbiyan har sai tarar da ibnu sayyad yana wasa a cikin yara kaga ya nuna maka kenan karamin yaro ne bai balaga ba inda utumi bani magara a wajen ganuwa ta banu magara banu magara kabila ce daga yankuna ne daga kananun kabilu wanda suke na ansar kutum shine kenan hisil shine ganuwa garu kenan wa qarqara babur sayyad lil hurma lokacin da maki ya je ibnu sayyad yana a murahiq wanda jab yake da balaga falam yashur hatta daraba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ankara ba da zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam sai da nan sai buga hannun shi kuma qala ibnu sayyad sai maki sara sai ce mu ibnu sayyad tashhadu anni rasulullah kana shaidawa ni manzo ne na Allah kaga nan yaro ne bai fara gaba kuma na sallallahu alaihi ya bujuro mai da addinin musulunci wannan shine muhalli shayi kenan dama ce inda akwai wasu yara da kake gana waɗanda suke ba musulmi ba ka dinga nuna musu kyakkyawan mu'amala yi musu wasu alherai kiran su zuwa ga musulunci koya musu kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci sai kaga Allah ya tsamakar da su daga wuta zuwa kenan samun hanya wadda take ta aljanna la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humr an-nar fa nazara ilayhi ibn as-sayyad ibn as-sayyad sai dubi zuwa ga manci sallallahu alaihi fa qala yace ashhadu annaka rasulul ummiyina ina dai shaidawa cewa kai manzo ne na mutanen da basiya ba su rubutawa da karanta wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan wannan ya nuna ibnu sayyad iyayen shi waɗanda suke yahudawa kenan sun gina shi akan aqida tasu da kuma jifan manzala sassan da wasu abubuwan da zai jayo ya zaman to ya kyamace shi saboda kaga su yahudu suna rubutawa sai ce ina shaidawa cewa kai manzo ne wanda aka turo na ummi sannan kuma a cikin da akwai wata shubha ta cewa kenan kai manzo ne na larabawa wanda ba su iya karanta da rubutawa ba annabi musa kuma manzo ne wanda yake na banu Isra'ila to mu kuma muna kan kenan manzance shi sai ce ashhadu annaka rasulul ummin kuma shi ibn sayyad daga cikin abeban shi waɗanda suke marasa kyau da wanda suka dinga sa shakka akwai da'awar annabta akwai da'awar annabta saboda haka yace ashhadu annaka rasulul ummin ina shaidawa kai manzo ne amma na waɗanda suke larabawa kawai irin wannan kuma zaka ga hatta da mutashirikun a yau ma suna kawo nan cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan addinin musulunci ba ma namu bane mu babbaku kawai an wajen laraba aka tura shi amma wanda suke nasa wanda suke turawa da wanda suke mu kamar wani karambani ne ma mu abun ba ma namu bane ba to zaka ga suna ka irin wannan fa qala ibn sayyad lin nabi sallallahu alaihi wasallam ibn sayyad yace ma nan sarata atashhadu anni rasulullah kai ma kana shaidawa ni manzo ne Allah ya aiko ni shi ibn sayyad ya faɗi farafadahu a lokacin annab sarasa farafadahu sai ya takura shi kamar ya matsi shaka ya game shi wa qala yace amantu billahi wa rasuli ni ina imani da Allah ina imani kuma da manzo Allah annab sallallahu alaihi wasallam sai ƙara tabbatar da kenan kadaitakar Allah da kuma manzancin shi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana amfanin wannan kalma da kuma jaddada ta shi yasa duk lokacin da aka samu wani rauni ko wata magana wadda take da alaka da raunin tauhidi ana son bawa kenan ya tabbatar da amantu billahi wa bi rasuli fa qala lahu ma za tara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbe shi yana mai jarraba shi yace ma za tara menene kake gani qala ibn sayyad sai ibn sayyad yace yatini salihun wa qadir yatini salihun wa qadir yana zo min labari wanda yake na kaskatawa na gaskiya wa qadir da kuma wanda yake na karyatawa na karya saboda haka gaskiya tana zo min haka kuma ƙarya tana zuwa wannan kuma shine halayen masu ta'amuli da aljannu da kuma bokaye da kuma wanda aljannu suke sabka a gare su Allah subhanahu wata'ala yace kul hal unabiyukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin lalle iblisai shedanu suna sabka gurin dukkanin wani wanda yake mai kage mai kuma matsar saban Allah subhanahu wata'ala shi yasa zaka ga babu wani mai ta'amuli da aljannu ba sai sai kaga akwai nau'i'ika na kaba'irul dhunub a tattare da shi ko dai nau'i'ika na alfasha alfasha ko ta magana ko alfasha ta aiki ko dai duk wani abin da yake na sabo to zaka ga masu ta'amuli da aljannu akwai na abin tare da kamar amfani da jini cin abin da yake haram wulakanta hurmi daga hurmi na addinin Allah subhanahu wataala dole sai abin ya haɗu da wannan to daukarsu da sabansu sai sanya su samu takarubi abantaka da juna sau da su ba tsayihu na bari inda tsayihu ne da sai zama sun dinga samun kenan lamma ta mara'iku to amma tun da ya zama to kaba'is ne to rayukansu abin da ya dacewa da shi waɗancan dattin wanda suke shaidanu ɗin shi ne irin abin da kuma sayi da na'umar allah ƙara za a gare shi aka ce mukhtar ya ce ana mushi wahayi sannan kuma akan sassau wani abu yakan sabkowa a gare shi sai ce ƙwarai kwa sai dai shedanu ne abin da suke sabka a tare da shi to shi ma hakan ibnu sayyad har ma ya ce ina ganin in na kwanta ina mafarkin gado a saman ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam shedan ne yake gani yace ina ganin gado a saman a saman ruwa a saman sai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam qul alayka al-amr annabi sallallahu alaihi wasallam an cakuɗa lamarin ne gare ka saboda haka shedanu ne dan abin da suka sato na wasu ababen da suka je suka shiyo sai su zo sai su gaya mashi to kaga kuma ana samun kuskure cikin ɗari a samu wani abu wanda yake ɗaya sun makala da wani bisarsa amma saboda suka sa sun yi karkata zuwa ga abin da yake hadis kaga an yi ƙarya ɗari gaskiya ɗaya kuma gaskiya ɗaya sai kaga ta sa mutum ya karkata zuwa ga abin ya za ya ce kuskure ɗari a sa gaya ma magana ɗaya kuma daidai kuma ka gaskata abin ka yarda ɗari bisa ɗari da wannan har ma ka ɗau imanin ka ka bada kuma sai ka dinga waɗin wancan ƙwaya ɗayan cewa ai nan ma ya ce kaza nan ma ce kaza alhali kuma can gurin ga wajen guda ɗari tsare ne ne aka samu kuskure ka gani kuma qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai nan sala sai ce innaka qad inni qad qabatu laka khabi'an lalle na koye wani al'amari a gare ka wannan ya nuna halaccin jarraba jarrabawa da kuma kurewa ta mutumin da yake dujjal ne ko boka ne ga wanda suke ahalul ulum da kuma imani duk inda aka samu wani wanda ya zo yake kokarin sace ma mutane imani yake halakar da to akwai buƙatar ya zamanto ahalul ulum wal iman mabuta da'awa su yi tattaki su je su same shi don kure shi da kuma bayyana ma al'umma sha'anin shi ta yadda zai zama su an hutar da mutane a kai shi ta yadda an aka kyale shi kaga zai sace ma mutane abin da ya komi tsada shine imanu wannan kuma shine jihadi wanda yake na qawasin nas kamar da ibn qayyim a cikin zadul ma'ad yace wannan yana daga jihad na qawasin nas bayan ya kawo kenan alwa wanda yake na jihadi shine al-jihad bil ilmi jihad ilmi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabi jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alayhim shine yin jihadi ta hanyar kenan bayyana gaskiya rusa ƙarya tare da bin hanyoyi waɗanda suke na rusa ƙarya din ba laifi ba ne kuma don mutum ya je gurin ire-iren waɗannan da niyyar ya kure su ya bincika lamarinsu ya bayyana ma mutane hallakarsu da fasarsu wannan bai yi laifi ba bai daga wanda ya tattaki ya je shi wajen wanda ya boka ko mai da'awar ilimi wanda yake na gaibu sabanin da zaka ga waɗansu daga wanda suke karkatuwa zuwa ga 'yan tsibbu ko kuma malaman da ba su samu nuna ba ta tsauri za ka zo suna ga wai ba laihi ba ne don ka je ka kawai ka tambaye shi wani abu in dai baka gaskata ba in dai baka gaskata ba akwai wani malami daga malamai na Kano bangaren yan dariƙa ana ce mai Yusuf Ali wani lokaci a gidan rediyo na program na jiya ce ba laifi bane ba mutum dan ya je wajen boka ya tambaye shi ya bincika ma wani abu inda baka gaskata ba sai ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ai da koyi ne mutum boka da ya tafi wajen shi ya amma ya tambaye shi wani abu to su da ma ka san ire-iren wannan sukan ɗaukan wata gaba kawai sai su yi amfani da ita sai su ɓoye kalmomi masu yawa ta yadda ka gari a nan sarasan ya je amma me kai wajen ibn sayyad kuma tabbas ya tambaye shi wani abu amma shin tambayar irin wanda mutane da suke zuwa su tambaya ya ce ni kar ka bas azura ka fa bi qabi'an fa qala lahu ibn sayyad huwa duk ibn sayyad sai ce huwa duk wanda ce duk wani tsiro ne daga nafikan tsirrai a nan sarasan sai yimki a hannun shi sai tambaye shi wanda ce a suratul dukhan ne da Allah subhanahu wa ta'ala ce fartaqib yawman ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin to wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koye wannan kenan kalma din shi kuma kenan sai ya iya cankal kenan sai iya kokarin ya yi arwa ko kuma iblisan da samu mushkila abin da yake sanke wasu ce wannan ne kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya ce zaman to ya koye a gare shi da ma wasu maganganun wanda suke na daban shekaru suka iya ganawa ababe waɗanda suke ɓoyayyu ta yadda Allah ya ba su ƙudurar da ‘yan adam ba su da wannan ƙudura. Kamar misali da za a rihe guri, kaga suna da daman da saboda gaugawa da kuma yanayin rakaba halittarsu da za su iya rikida, kaga suna iya shiga cikin gurin tare da kuma ka kulle gurin da kile, inda ba ka ambaci sunan Allah ba, sai su shiga ciki. Ko an tsare wani misali a ce an yi garkuwa da wani, sai su iya zuwa misali daji su tashi su bincika sai su ga ga yankin da aka tsare shi ga inda ko an sace abu an kai an tsare sai su je saboda gaugawa da Allah subhanahu wataala sai su leko su ga gurin sai su zo su faɗi amma ba wai wani gaibu bane da wansa kaga tahiya ce sai kamar yadda za su iya zauwa guri ana zance su zauna gurin baka ganin su innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawun su ji maganganun da kuke su je su gaya ma waɗancan bokaye saboda haka duk suna bin wannan hanyoyi ko kuma wani lokaci ma za ka iya kana tunanin wani abu a zuciyarka sai su zaman to kenan sun canki wannan saboda allazi wasu su fi suruna shi zai iya zauwa a zuciyarka ya sa maka wasu wasi yanzu ya sa ma wasu wasi din kuma sai shi ce ma bogan ga irin tunanin da kake ka gani saboda allazi wasu su fi suruna wanda shi yake sa ma mutane sake-sake a cikin kirazansu a zukatansu to ya sa ma sake-saken wani abu kuma sai ji ce ma boka ga abin da yake tunani a yanzu ma shi kuma kai zai sai ki ai yanzu ma kaza kake zai zo rada mai ce zera shi kuma shine ya sa maka wasu wasu ke kuma sai dawo ya gaya mace ce yanzu ma yana tunanin kaza kaza kaza kaza kaza shi ko shine ne da sai sai gaya ma boka a kullu sai boka ya ce to a yanzu ma zaman da kake yanzu tunanin kaza da kaza da kaza ne kake to shi kuma in mai raunin tauhidi ne bisa shi kenan sai kaskata wannan ɗari bisa ɗari shine zaka ga wasu imaninsu da boka ya yi imaninsu da Allah shedanu ne suke taimaka ma waɗannan boka dan su kafirta su duk lokacin da ya zama dogaranka da wani Allah ya yi dogaranka da Allah kai tsaye shikenan babu babu imani a tare da su to dan su kafirtar da mutane sai su dinga gaya musu waɗancan abubuwa din sai su dinga gaya musu kuma sai su gaya ma mutane shine zaka samu da kwai wanda duk abin da za in addu'a za cewa zai ce kai kai dai kawai dai a je dai da sha'ani duk abin da zaka shi ba zaka iya sabke shi ba saboda asali dama babu tawhidi a tare da shi sai kuma ya zaman to ya ga wani abu na zahiri wanda yake na hakika shi kuma dama bawan duniya ne abdu dinarin ne wa dirham to irin wannan shi yasa zaka ga hadarin da ake samu yawa daga waɗansu daga yan boko sai ka ga sirra kana sun dogara da bokaye da abin da yake ga wani ya hada bokaye da yawa maimakon ya tsaya abin da shine gaban shi wanda zai sa ya samu ci gaba gaskiya da amana da kiyayewa da kyakkyawar mu'amala da kwarewa aiki sai zo dogara da ire-iren waɗannan kuma har a waye gari baki daya ya zama to yayi asara wanda dama shine kenan karshen wanda yayi imani da wani Allah subhanahu wataala sai an zo karshe iblis ya faranta da mutum kuma mutum ya zama to yayi asara bi khasira dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin Allah karim faƙala ifta sai annabi sallallahu alaihi wasallam kani santa walan ta'du qadara babu yanda za ka ƙetare matsayinka ba za ka ƙetare bare matsayinka na boka ma'ana ba za ka ƙetare matsayinka da matsayin iririnka bokaye waɗanda suke kiyayewa abu kwaya ɗaya kalma sai wadda iblisai suka cewa musu a cikin zantuttuka kuma waɗanda suke masu ɗumbin yawa wanda suke na ƙarya amma sai su rike gaskiyar kwaya ɗaya tal ta zaman zo ita ce madogaran sau da haka yace falan ta'alu wa qadar ba dai za ka ƙetare matsayinka ba shine za ka ga wasu irin ɗan arwa wasu irin bokaye da ya zo duk su abubuwan da suka yi sai ka ga daga ƙarshe ne da abubuwan an waye gari a ƙarya ko dai ya zaman to canke ne dama Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haka da zai faru fa qala umar da'ani ya rasulullahi adrib unuka sai na umar ya ce ya ma'aiki ka bar ni in da tsawon shi wannan yana nuna tabbatuwa da ƙarfin imani na sai na umar da kuma jajircewa shi akan gaskiya da kuma rashin jinkirta abinda rashin jinkirta kawar da abin da yake barna kawar da barna saboda haƙarinta wannan kakan samun shiga ma'abuta ilimi da kuma imani za ka ga waɗansu da Allah subhanahu wa ta'ala gina imani a cikin zukatan ba su saurara ma duk abin da yake janibi wanda yake na gaskiya musamman sai dai na Umar wanda ba su haɗa hanya ɗaya tare da shi ɗan sai ga shi kuma wani ya bayyana da shi ɗanci a gaban sai na Umar amma yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yarda ni ma manzo ne ka yarda ni ma Allah ya aiko ni domin za a kira tare da shi to da kaga ai tuntuni maganar da ya faɗi ai rarkaci tuntuni to sai dai yaro ne kuma sannan Allah subhanahu wataala ya tsinkayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da'awa ce manzo Allah sai ya zo mishi sannan kuma yana daga waɗanda suke Yahudawa da suke Madina wanda kuma Qainuqa wani Nazir wani Quraiza duk da Annabi sallallahu alaihi hijira an zauna an yi yarjejeniya a tsakankani a tsakankanin shi da su to kaga suna daga ahlul zimma kenan akwai dalilan da suka hana a zartan mushi da wannan qadara wa qala marjani ya rasulullah atrif ulqa ya rasulullah abarni in da wish to da haka wannan kuma gaugawa daga sirri na Umar ba irin gaugawa ba ce ta yan zafin kai wani wani lokacin sai zafin kai sai ce ai sirri na Umar kaza ko sai a leka wani jahili dan zafin kai sai a ce ai wani kamar sirri na Umar a'a sirri na Umar ya za ka kwatanta mutumin da yake almulham mutumin da yake almuhaddis wanda sayyidina ya ce in kunna la nataka la natahaddathu anna malakan yukallimu ala lisani umar muna rake rakin cewa mala'ika ne yake magana a halittar sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad kana fi umamin qablakum muhaddathuna al'ummomin da suka gabace ko akwai waɗanda akan ba su labara akan musu ilhama da wasu abubuwa law kana fi ummati adul lakana umar inda al'umma ta da wani ɗaya to da sai da na umar ka gani shi ne wanda yake muwafaq wanda ake mishi muwafaqa wanda kuma yake mulham ake mishi ilhama wanda yake da muwafaqat ayoyin da suka sabta suka dace ma abin da ya ba da shawara ko ya saba ka gani kamar ya ce ya rasulullahi tafatta min maqam ibrahim musalla ina ma maqam ibrahim a rike shi gurin sallah kaga ya Allah ce wattakhudhu min maqam ibrahim musalla kurki maqamu ibrahim ya zaman to gurin yin sallah da makamantan waɗannan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam in ya in ya kun huwa annabi sallallahu alaihi in ya kun in ha shine balan tu sallat alaihi to lalle ba za ka balan tu sallat alaihi ba za a baka dama a sallaka ka akan shi ba saboda ni in har tujan ne to wanda aka ba sulta akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam in har tujan ne balan tu sallat alaihi kai ba za ka samu sulta ba ba za a baka dama a kan shi ba saboda wanda aka ba dama a kan shi wanda zai iya kashe shi sai abin da annabi Isa alaihi salam wani lam yakunu in ko ba shi bane fara khaira laka fi qatl to kaga babu alkhairi cikin ka kashe shi saboda bai daga wanda kenan ahalin a kashe qala ibn umar ibn umar yace kun man taraka bada zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana nan sai tahi wa bayyana kaf ila naqal zuwa ga wasu bishiyoyin dabino allati fi habnu sayyad wanda ibnu sayyad yana a can gurin rukukikin na bishiyoyi na dabino wa huwa yaqtulu annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai buya yaqtulu yana mai kenan buya yana mai labewa an yasma'a min ibnu sayyad shi'a akan yaji wasu maganganu daga irin maganganun da ibnu sayyad yake dinga ambatawa قبل أن يراه ابن الصياد كافي ابن الصياد يجنش سودا الأمر إيش يبينا الأمة أنا ترى سيبينا مع الأمة لمر ابن الصياد فراه النبي صلى الله عليه وسلم كما يجنش هو متطيب halin ya kishingida fi qatifatin lahu a cikin wani ya kishingida a saman wani laham nashi amma wata shahuda ta wani laham ya kishingida ya ya ya kishingida a sama lahu zamzam lahu fiha zamzama yana dinga waɗansu tuntuɗai zamzama kamar irin maganganu wanda za ka samu cewa bokaye suke yi saboda haka yana wani gunaguni yana wani gunaguni lahu fiha zamzama yana wani gunaguni irin wanda yake na shedanu ko kuma lahu fiha ramza yana da wani kenan ishara da yake yi ishara kenan shi ma wasu maganganun da suke ba su bayyana fara'at ummu bin sayyad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayyar um ibn sayyad sai ta tsin kayo manzala sallallahu huwa yattaqi bi juzu'in nakhl annabi sallallahu alaihi wasallam yana kare kai shi yana kuya da waɗannan kutare misali kuya shi wannan sai koma nan sai koma nan yana mai kuya dan ka ibn sayyad ya ganshi to ita ma'ayyar ibn sayyad sai ta tsin kayo manzala sallallahu alaihi wasallam فقال لابن الصياد تتتي ابن الصياد يا صاف وهو اسم ابن الصياد شي صاف sunan shi ne na yanka shi ibn sayyad kenan sunan shi sa hada muhammad ga muhammad nan fasara ibn sayyad a lokacin ibn sayyad sai zaman to ya zabura ma'ana ya yunkura ya tashi daga wannan rinje shi da yake da kuma waɗannan gunaguni da yake fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sarkatu bayyan annabi sallallahu alaihi wasallam inda ta bar shi lalle da ya bayyana cewa boka ne daga waɗanda suke bokaye wannan kenan yana da wani lamma a lokacin yana a matsayin bayahudi tunda ya tashi gaban uwayen shi waɗanda suke yahudawa ya zama to kenan yana kan wannan amma bayan girman shi ya karɓi addini ya bayyana musulunci har ma an ce ya je ya yi aikin hajji ya dawo ya je ya yi aikin hajji ya dawo kuma ɗaya daga cikin sahabbai ya tattauna da shi da dama daga sabai sun gaya daga irin abin da ake cewa kai ya ce ni ma haka nake ji suna faɗi suna ganin cewa ni ne dujar alhali kuma dujar yana yanki kaza kaza kaza amma daga ƙarshe dai ya je har ya yanki haji kuma shi ne ƙarshen dai lamarin shi yasa wasu ma suka lissawa shi a cikin sahabbai wasu kuma su lissawa shi cikin mufassaramu wasu kuma kenan su lissafa shi a matsayin akwai ma wanda suka tsaye akan cewa kan tsaye dujal ne saboda haka an yi sabani kan lamarin shi amma ba dujal bane har ma yake cewa to ai in har ni ci ne gane na zo maka na yi kuma sannan a madina miki shi kuma bai da damar maka ko maka ko madina saboda haka yace to ai ni ba shi bane bai dinga gaya musu dalilai na abubuwan da dujal bai da damar yin wannan na ga dujal ba zai shiga filadil haramain ba yace to ni kuma gashi na gane a zama a maka kuma sannan a madina nake a madina aka aje ni saboda haka kenan kaga ya nuna ba shi bane ba sai dai kawai iri-irin abeban da aka samu na waccan sabka ta shedanu da kuma irin abubuwan da shedanu suke dinga gaya mushi da kuma irin abubuwa na mamaki wanda ake gani wasu abubuwa waɗanda suke na sha'awaza da suke bayyana a tattare da shi wanda duk mai mu'amala da aljannu dama aka samu iri-irin waɗannan dujalanci a tattare da shi sai kuma kenan kyautata addinin shi kaga bayyanar da musulunci shi kaga abin da yake fasili kuma ibn kathir yace sai a bar ma Allah subhanahu wataala wannan ya nuna kiran wanda yake dan da ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci zuwa ga addinin musulunci wanda yake ana nasu bin malik radiyallahu anhu qala sannan kuma har yi rada alai idan asalama sabi fa ma ta hali salla alaihi kenan wannan gaba ta biyu ita ce mahalli shahidi a cikin nan gurin ana na sabir malik radiyallahu anhu qala kana gulamun yahudiyyun yaqdimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa mar wani matashi bai hude da yake ma nabi sallallahu alaihi wasallam hidima sai rashin lafiya ta kama shi wannan ya nuna halaccin yin hidima hidimta wanda yake ba musulmi ba in har babu cutuwa sannan kuma babu cutuwa sannan ana kwaɗayin zai iya musulunta in har in ka kawo shi maimakin ya zamanto misali kai ka jayo shi wal'alla zai fata wasu iya to kaga babu amfani cikin sanya shi zamanto wanda yake mai yi maka hidima kana gulamin yahudi ne kudimin nabi sallallahu alaihi wasallam famarida sai rashin lahiya ta kama shi fa ta nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaida shi sannan ya nuna mana halaccin zuwa a gaishe da wanda yake kahuri in ba shi da lafiya in ko har an je gaida kahuri kaga min babu aula wanda yake musulmi musamman ma a ce musamman ma a ce kafirin wanda tahiyar ka zai tasiri wajen ya ga cewa ka kyautata mai ya musulunta wala Allah ƙasa da kai yake a ma'aikata kaga ƙasa da kai yake yanzu ne ga kaji a matsayin ka na babban shi wanda inda su ne haka nakin ba zai faru ba sai ga kaji ka to kaga wannan zai sanya ya ga kyawawan ɗabi'u wanda suke na addinin musulunci ya karfi musulunci wannan ya nuna mana mu'amala ta addinin musulunci kuma addini ne wanda yakan zama da kowa ma asali kafirai su ne suke yin zalunci suke kin musulmi su yi nasu amma in ba nan ba musulmi ba shi da tashi hankali shi yasa za ka garin nan duk masu addini a kama baka kasu kuma babu wanda dan yana addinin ku ba ɗaya ba za ka zalunce shi ko ka cuce shi ko ka amshi bashi shi ka ki bashi ko ya maka aiki ka ki biyan shi kaga duk babu sabanin su kuma kenan zaluncin da suke ma al'umma wadda take ta musulmi faƙari inda rasi alam salasalam sai zauna gun kanshi kaga ma dan saboda lasafawa amma alam salasalam sai zauna yanzu bai nuna mai tsama ba tare da innamar mushrikuna najasul fala qarbul masjid al haram ba'da ami hada amma nan sasa faqala inda rasi faqala lahu aslim sai alam sai bujuro mai da musulunci aslim ka musulunta wannan fa shine aikin malamai da aka jar ulama warasatul anbiya ya zama to kullum kokarin ka atuba kokarinka a shiga musulunci ya za ka tubar da waɗanda suke fasikai ya zai zama tsoka musuluntar da wanda suke fusu musulunta ba da aikinka da mu'amalanka da maganarka da dukiyarka da damarka duk gabaki ɗaya sau da gabaki ɗaya rayuwarka a ga ajino Allah kake kula inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin fa qala inna rasi sai zauna wajen kai fa qala aslim shine mahallin sharif fa nazara ila abi sai ringa kallon ma'ahin shi huwa indahu ma'aihin nashi ma yana gurin shi yana zaune a gurin shi fa qala lahu ati abul qasim baban nashi sai ce kai da ga abul qasim da abin da ya waru na ibnu sayyad da abin da ya waru na shi wannan dan bayhude ya nuna mana yanda waɗanda suke yahudawa wanda suke ba musulmi ba da ma wanda suke da kantarariyar hanya suke kokarin su gina diyansu akan aqidar wanda mu kuma yau zaka ga muna da safa-safa a wannan janibi sai ka ga mutum wanda yake halin sunna abin mamaki sai ɗauki ɗiye shi sai kai ta makaranta wadda ba ta sunna ɗin ba. Wanda yake ahalu suna yake ga ya ɗauki ɗan shi sai kai shi makaranta wadda take ba ta ahalu suna ba. Abin mamaki yake ga ahalu suna zai iya ɗaukar kai shi ya kai shi ma makarantar koyon ilimin duniya wadda take ba ta musulmi ba. Tare da kuma duk wani mai yin mai wata aƙida mai wata tafarki to ƙoƙari yake ‘yan ƙarƙashin shi ya gina su akan wani. duk wani wanda yake da aqida ko mai kyau ko mara kyau duk mai karantarwa kuma ya san wannan abin kuma ko mai mutum yake karantarwa yana kokarin sai ya canza waɗannan ya sanya musu fikira wadda take tashi shi yasa kaga asali ai aka aihuwar kowane wanda aka aiwa a matsayin musulmi amma menene yake canza mutum daga musulunci koma ba musulunci ba in ya tashi a hannun mai tarbiyya mai tarbiyyan wanda yake ba musulmi ba to kaga babu wani wanda zai zo gina makarantar shi ko gina lakwal din shi kuma ya ba da dama a zo a dinga yada wata kida da ba ta shi ba akallan Allah zai kokarin duk yanda zai ko da waɗanda ya dauka ba addinin su ɗaya ba yayi kokarin su mishi aikin da zai zama ko ya ba da gudunmuwa a cikin abin da yake sai to banantana kuma da masu cewa ba a komi ba a kaza kaga yanzu an fara raba ma yara littafin kiristoci an ware raba musu kaga da koyar matashi da aka rarraba musu abin da ya samu nafa ka gani aka aka dinga rarraba musu to kaga zancan a ce ba wannan ba ba kaza ba babu shi kuma ka kaddara inda kai ne a matsayin su za su iya daukar kansu su kai shi makarantar ku ko na kwarkin da suka ga da kai aqida da tsarin su to kuma wani irin hujja gare ka abubuwan da suke wajibi wajibinka an hana fiyarka misali yadda aka raba diyarka da kumya fala wallahi ma fi khair aish wala dunya idza zahaba al haya annabi sallallahu alaihi wasallam da'u fa inna al haya min al iman yanzu ya aka hana yarinya ta sa hijabi sannan aka ce ta sa jib irin na kafirai jib wanda yake tsala wanda yake irin na kafirai in ma kuma za ta za kenan ta sa wani dan abiko wanda yake shi ma sima ce wanda take shi'ar ne wanda yake nasu to kaga hadarin da barnar tana da yawa to wannan yake nuna ma yanda su waɗancan suke kokarin su gina ɗin sakaki da ko ɗan shi'a ka ɗauki misali yanzu ɗan shi'a zai ɗauki ɗaya shekai ta makaranta ta yin izala ɗan ahmadiyya zai ɗauki ɗan shekai abin nan kai sun tashin ta ma zai gina mata ƙiyayya ta ahalu sunna zai gina mata gina ta kan ƙiyayya ta ƙin ummahatul mu'minin zai gina ta kan ƙiyayya ta ƙin asharatul mubashsharuna bil janna shi yasa ma in da yake yana sai tuzguna masa ya fata masa ran tana sai ya ce mata Aisha ita kuma lokacin za ta yi ta kuka tana bakin ciki saboda ya kira ta da sunan Aisha saboda tuntun ya riga gina ta kawai haka kuma zaka ga misali wanda suke yan tsatsi ne zaka samu cewa ko da a samu kuskure akwai alaka yan uwantaka tsakanin ko da dan tsatsi ne sai uwaye suka yi karfa karfa suka nemi ya arma ma iya shi to zaka ga daga karshe arma sai kaga arab kaga da dama an samu irin wannan haka kuma zaka samu cewa ko da a ce makaranta ce aka sa wannan man tariya ta kawo wani yaro yaro yana da da kuka da tashi hankali karamin yaro amma da kuka da tashi hankalin shi saboda ita wannan makaranta tuntuni an bata an bata makarantar waje shi an gina shi akan waɗannan hallakaku ne to ya za a yi kuma kai da kake kira zuwa ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta sahulanci kai ta kwasako ka bar ɗanka ai da kwai ganganci a ce makin kere ɗanka ba karama ai ganganci ba ne ya za ka iya ɗaukar ɗanka ka jewa shi hannun wanda yake makinka to kaga wannan kuskure ne mai girma kabira ce daga kabayar zuru kuma ba yau ba malamai suka yi maganganu a kan wannan in ka koma yana su a cikin madakal ya yi ta tattaunawa a kan wannan ya yi ta tattaunawa a kan wannan saboda haka kenan yana da hatsari lalle lalle mutum ya san akan me zai gina kenan fiye shi tare da wayan da su waɗancan maƙiyan suke ƙoƙarin su kora fiyansu a kai kuma ko yanzu ka kalli tsiyan wanda ba musulmi ba da suke rayuwa ya suke ma ragowar al'umma kallo suna sakin jiki da mutane kaga ba su sakin jiki da wani tun tsini akwai abubuwan da aka riga aka gina su a kai ɗiyansu mata da wanda suke maza sun gina su suna gina su akan aƙidarsu da kuma gamsuwa da wannan jinsu saboda haka kaga kuskure ne ba ba ka bar ɗanka ba ka gina shi kan aƙa'id wanda suke na musulunci aƙa'id wanda addini ya gamsu da su haka kuma ko a makaranta labudda aqida ta alwala wal bara daur ne na asasi da zaman to a dinga gina yara akan aqidodi na alwala wal bara wannan yake sa sai kaga wanda ba musulmi ba aure musulma ka gani shekara takwas wani kirista ya je shi yana son wata yayi sadakinta wai yana sa sama masa koyarwa da abin nan da gaske na fahimci girsa ne yake saboda sai gunguma da abin nan yan ta je ta za ta je ta abin nan su tashi za a kai ta wani gari to yana tsoron ka a bushe masa kunne ta iya yi sadakinta ya yi sadakinta da to yana ga a shi girsa ka gani to ya aka yi ita misali yare ta san girsa ne ta sa abin da ta ta aure shi a ƙa'ida ma an ma huce da matsayin he baba ko mamma ya ce mata ya kamata ko za ta mutu ta san cewa ba mijinta bane ba ko mutuwa za ta yi ko daga shi sai ita ta san cewa a duniya ko daga shi sai ita sai dai ta mutu babu miji to kaga irin wannan safa-safan yake sawa rashin sama ɗalibai aqida ta alwala wal bara sai kaga kenan ana samun rashin muhimmantar da addini wa nazara ila abi wa da sai da ya kalli baban shi baban nashi yana faƙala lau a tsiyamar ƙasar sai ce yi ɗa'a ga baban ƙasar so da mu'amala da nan sarsa ita ce uban ya ci daɗi ba a tsalama faƙar da nabi sarsa ya roƙo sai musulun da yana sarsa salama ya fasa yana ce alhamdulillah da zai an ƙasa rumi da na jijjira ta tabbata ga allah da ya tsamakar da shi daga wuta sau da kawai kan lokaci ya rage kaɗan hatta ma ya kuna bai na wobai na ila da rawar fesu kwanan ɗan kaɗan ya rage kawai yana karɓo wannan sai shi kenan sai Allah karɓa da shi leka ka ga yana nan sai ce alhamdulillah ladhi anqadahu minan nar sai kuma mu kuma yau ka kalle mu ina ba da misalin wani lokaci wani masallaci wani ya tsaya zai musulunta a cikin masallacin da ya tsaya zai musulunta aka jinkirta ma musulunta tashi ko tun da al'asar yau ya kace sai dai da magarba in liman ya zo da aka zo kuma ana kokarin a aka ce zai musulunta a to zai musulunta ce ina mai musulunta ga ya can wannan ya zare hoto wannan ya zare hoto wannan ya zare hoto ina jin mutum uku suka rage mutum uku suka rage sun yi yawa mutum hudu suka rage shin ina al'umma riga aka ce za musulunta ake dandazo a zuwa karɓa addinin musulunci sannan bayan musulunta aka koya mushi abubuwan duk ragowar mutanen sun zare za a sa lasu fika ne ce a kawo bayan sa lasu fika ba musulunta ce ya musulun aka dawo lisha ya musulunta da kuma ƴan uwan shi duk wanda ya musulunta fa abin da yake faruwa wa'ancan ya kare da su mu ne za mu ba shi arme mu ne za mu duk abin gadon shi ma ya taso da gojinsa ya dawo shi shi yanzu bai da kowa he wannan al'umma ta musulmi nan ne ake aka ce su yanzu tun da ke na musulunta kaga ai da kawai masu gidan shi da kawai su wannan dole ne za a taimaka ne to nan gona aka ce a taimaka ne ce a masu yansa na su ba in cikin wanda yake da kawai ya ba shi wai saboda kuɗi saboda kuɗi kuɗin ansa saboda kuɗi saboda kuɗi kale ka ga girman kalmar la ilaha illallah amma wannan duk bai gaban mu kawai abin da ake ma me za a samu a sama ciki a sama ciki kurci in ka ga ana rigima kan kuɗi ne in an kashe kan kuɗi ne tun wasu za a ɓata da uba da ɗa mutum zai kashe uban shi kashe shi kike shi kashe kasan shi kuma yana da awar musulunci saboda kawai kuɗi mutum zai kashe kanshi saboda kuɗi kuma yana da awar musulunci ga mutum ya musulunta akwai sama da wannan da Allah a samu karuwa wannan amma kawai wannan wai ka a cire wai ka a cire a bashi saboda an zo karnin marwata eh an zo karnin marwata ka a cire kaddara ma ƙarya ce da Allah babu wani mu'allafa qulubu ba ana ba mutum kuɗi ba dan ya shiga musulunci a ba musulmi kuɗi dan ya tabbata a musulunci a shekara ta takwas annabi sallallahu alaihi wasallam kale ka ikirma bin abi jahl go ikirma dai da ka ga karshen tuka tuka ne kira wannan amma suna daga waɗanda aka tattara su su ɓuya yana su abin da aka ba su ra'umma ɗari ɗari a lokacin da ga ragowar al'umma ta musulmi dubawa da ra'umma ɗari ɗari kuma wasu da aka ba su ba musulmi ba ne kyautacce ta sa suka musulunta za ce daga wancan dawan zuwa can wurin kora wannan dabbobin mutum ya je ce na zo muku daga wanda yake kyautar da bejin tsoron talauci ku je ku musulunta ya zo karɓi musulunci wai in duniya ce za a ba ka musulunta shi kenan karɓi karɓi ka musulunta to me yasa wannan gabar saboda yawanci muna da matsala in aka ce mutum wai sai a ce ƙarya ce ka yarda ƙarya ce masu ke baka tunanin kuɗin da za mu ba su ya jawo su musulunta mun ji ƙarya ce ki amma baka tunanin kuɗin da za mu ba shi ya sa kuɗin ya jawo zuciya shi ya musulunta kuma ai ko da ya yi musulunta ƙarya ai da kwai waɗanda suka musulunta lokacin da suka musulunta don kuɗi suka musulunta amma kan wani ɗan lokaci sai suka samu nutsuwa shike nan suka tabbatar da addinin musulunci to kaga wannan shi ma yana daga kuskuren mu bai kamata ba a ce lalacewar mu ta kai yanda za mu dinga watsewa wai ba za mu halarci ba shiga addinin musuluncin wani saboda kawai kan mu ba da wani abu ko kuma lokacin mu ba na wannan bane kawai da sallah to mu muke jira to wai da aka watse to me ake ne ana nihin kenan kawai shi ma sai shi me kake tunanin yadda kai na wasa sai a ce mai kuma zai ce to shi kenan na hasa ba ka zo da abin alheri sai aka nuna ma ma kamar ma sharri ne ka zo da shi wacce hoto ta can wacce hoto aka watsi to in yace na hasa ba kuma ka ce ma Allah ne wannan duk yana da shi yasa nan sai alhamdulillah alladhi anqadahu min an-nar ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yulad ala al-fitra babu wani abin aiwa face an aiye shi ne kan musulunci hatta da fir'auna babawahu yahawida ne iyayen shi ne yahawida ne hatta da shi dan kaga ai mauludu aka ko da shi shi dan ai ba mauludu bane ko babawahu yahawida ne babawahu yahawida ne iyayen shi ne yahawida ne dukan yahudantar da shi auyu nasirani ko kuma ka gan shi akan nasaranci da nasarantar da shi wannan ya nuna maka kenan irin yanda iyayen suke da dauki sun kwarwa da yanzu aka wani aure majisani ko kuma su majuzantar da shi ya zaman to kenan mai bauta wuta kama sun zujir bahima bahimatul jama'a kamar yadda dabba take aiwuwar dabba wadda take mai cikakkiyar halitta mai cikakken gababuwa har sai suna fi hamin jari'a ko kuna gano wani abu a cikin samin jari'a na yankewa lokacin da aka aihe ta karyayyen kaho ko tsungoyayyen kunne ko kuma a butsarariyar wutsiya ma'ana a wasu ranar sana sai ce fantum ta ji da una ayin kuka ga wani tsungoyewa ko gutsarewa ku ne kuke yanke kunnan ko kaman ko kuma wutsiyar to haka shi ma da Allah ya halicci bayan shi fitratan lahi lati fatara nasu alaiha Allah subhanahu wataala hadisul qudsi yace khalaqtu ibadi hunafa fajtalatuhum shayatin kana an-nasu ummatan wahida wa ba'athallahu nabiyina mubashirina wa mundirin thumma yaqulu abu hurairah fitratan lahi lati fatara nasu alaiha wannan shine fitra ta Allah halittar Allah wanda yake halittar mutane akai shine addinin musulunci la tabdila li khalqillah babu canzawa ga halittar Allah subhanahu wataala dalika addinul qayyim wannan shine cikakken addini addinin musulunci kaga kenan nan gurin Imam Bukhari ya kawo shi dan mana nuni akan cewa in yaro ya rasu na waɗanda suke yahudawa to wani hukunci za a kaga shi yasa sai zo istifani ɗa ne ya mutu jariri ne amma baban shi da mamman shi kiristoci ne yaro ne ya mutu a hannun musulmi amma ƙaramin yaro kuma iyayen shi ba musulmi ba ne shin za a min sallah ko ba za a mishi sallah ba za a mishi sallah sau da ai kaga an ahe shi a matsayin basu canza mai addinin ba sau da haka da an same shi kenan sai a yi mishi sai a yi mishi sallah inda za a samu misali sun yi ɓannan mota sun mutu iyayen duk ba musulmi bane ga kuma yaran shi kuma dan jariri din shikenan babu wani tantama shi sai a mishi sallah sai a binne shi makabartan musulmi saboda yura da ala kisra su kuma shikenan sai a kai su can gurin a turbude babu ne da qala al mushriku inda al maut la ilaha illa allah a lokacin da mushriki da mutuwa ta zo mai sai ce la ilaha illa allah yaya za a mai sallah a karbe shi a matsayin musulmi kafiri ne an yi barna mota aka taro shi sai aka ji yana la ilaha illa allah to ya za a mushi abin da yake bayyana tun dare ya faɗe ta bai za faruwa asamu minni dima'an wa amwalan tun da ya riga ya faɗa shikenan ya furta kalmar shahada sai dai dangane da lamarin shi wannan kuma yana karkashin mashiya takan iya yiwa in sai da ya ga sabkar mala'iku ne ya ga hakika ta bayyana kaga inna ma yaqbalu tawbatul abdu ma lam yakal kenan in sai da ya ga wannan ne kaga kenan musulunci shi ba karbabbe bane ba in kuma a ba wannan bane ya gani kawai azaba ce ji da wannan ya san cewa ne kawai ƙarya ta ƙare amma bai fara ba ganin mala'iku to ka ganin gurin kuma a gurin Allah addini musulunci shi karɓaɓɓe ne amma mu muna amfani ne da abin da yake tsari alal musayyib bin hazan qala lamma hadarat aba talib bin wafa ya hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu aba jahl bin hisham وعبد الله بن أمية بن المغيرة قال يا رسول الله قال رسول الله صلى أبي طالب دقى مصيب بن حزن يتي لما حضرت ما يفلتنا سعيد ما يفل سعيد وندا ونن كاكن سعيد بن المصيب سعيد بن المصيب شيني أبن دي جديدي مو سعيد بن المصيب أنا شا مصيب أنا شا مصيب أما شيا هسن مصيب كان شيا هسن مصيب أكوي سبي سكا دا أكوي سبي سكا akan bayyana daidai akan sayi mun sayi yace kakan shi lokacin da aka same Hassan Hassan yana nuna dan dauri da tsanani da kuma abin nan sai annabi sallallahu alaihi canza mi sai ce la ghayyiru sumun sammani bihi abi bazan canza sunana wanda ma'aikina ya sa mana ba bazan canza sunana wanda ma'aiki ya sa ma'aikina ya sa mana ba saboda haka sayyid ibn al-musayyib ya ce fa ma zalat fina alhazuna ba mu gushe ba shi yasa muke da kaushi wanda yake da hali tun daga asalin wannan sunan anan sa sai ce mai sahal sai ce a sahal ai za ta taka shi ko sahal sauki don da aka samu ai za ta taka wanda dai hazan kenan wanda yake ba dama kenan mai tsama mai abin lama zara aba talib lil wafa lokacin da wafa ya halarto ma abu talib جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام sai maki yazo yana zawa sai tarar da tuntuna Abu Jahl yana gurin wa Abdullah ibn Umayyah ibn al-Mughira da Abdullah ibn Umayyah ibn al-Mughira duk suna zama a gurin kaga wannan yana nuna wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafirai wa junan sai yana wani daga juna na ciki da juna to duk lokacin da mu muka bar namu musamman mutum bai da lafiya dan uwa ne wanda ake tare da shi a tahiya musamman aqida daya aka ce ma ya samu jarrabawa ko a dukiya ko a rai ko a lahiya ko a abin nan in aka yi nesa da shi to lokacin da yake buƙatar a matso da shi a kusance shi sai aka yi nesa da shi to zai ya kake tunanin in wasu suka kusance shi wa me gage tunanin wannan kaga yau ana samun mutanen da suke shiga wata musiba sai a kaurace musu sai kaga waɗancan su kuma suna sa su a shiga baka ga yadda suke kirkirar kungiyoyi na tattarawa irin wanda suka yi aihuwar banza biyan da aka yadda wanda kutare wanda suke cikin wani halin da dai kama an mai da su kawai ba a lissawa su ma cikin mutane to sai su tattaro irin waɗannan sai su mai da su mutane an bar mutum misali da ya kuturwa ce ko ɗan kuturu ne an bar shi kawai da zai tashi a ɗan tasha ya ka ɗauko shi aka tashi lakwal mai tsada aka biya mai je waje yau karatu aka kawai yanzu daga ya zo haiko ce mashi zo ka shiga addinin mu ka gani kaga abin dole mutane sai sun ga kenan tausayawa da kauna to dole ya zama a tsakankanin mu da juna muna kokarin irin waɗannan abubuwan musamman lokacin da aka ce ma wani dan uwa bai da lafiya a je gaida shi a mushi wasu kalmomi wanda za su karfafe shi su tabbatar da shi akai saboda lokacin da mutum bai da lafiya za ka ga wasu shedanu sukan tafiya su dinga bujiro mai da yanzu abubuwa da sun rijice mai ai da kwai malami can gurin ba boka ba ne ko kuma matsalar ko an ce ba a da ka san ta yi tsaya ce ko matsala an ce ba a da eh kuna a akida ko ba a da ko ba a roƙon Allah ka gani to daga nan gurin sai kaga a kawo mishi daure daure da wasu abubuwa in ba sa'a ba sai sun hurda shi daga suna da irin wannan abin shine sai suka yi gaugawa suka zo Abu Jahal da abin nan suka zo dan su tabarar da shi وقال رسول يا أبي طالب كان مسلسل أبو طالب يا أم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله كفرت لا إله إلا الله كلمة شيدة زنت يا مك شيدة لإساء قرن الله سبحانه وتعالى فقال أبو جهل كأجمي أن مسلسل مع الشهر كلمة أشهد لك بها عند الله كلمة شيدة زما شيدة إن دي أكا فرصتها قرن الله أبن دي تبيانا نزاهري زمزمي ما شيدة kenan duk inda muka ji mutum ya furta to shikenan wannan ta zame shaida mu autan فقال أبو جهل يا أبو جهل يسوع عبد الله بن أمية يا عبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ينزل أمتا كي أكن تفرك عبد المطلب يرفع كيف suke suna mai asabiya da kuma abubuwa wanda suke na jahiliya falai ne zara kula su sai ya aridu ha alai annabi sallallahu bai gushe ba yana bujuro da ita a gare shi wannan yana nuna mana ta iya ba sanya kasa a guye shekara nawa ka ɗauki misali kulawa abu talib da annabi sallallahu shekara nawa kuma ka ɗau da aka aiko manzo Allah sallallahu kusan shekara goma sha biyu yana kira abu talib da addinin musulunci bai kasa a gwiwa ba shekara goma sha biyu yana kira shi zuwa ga addinin musulunci amma mun kuma sai ka ga wani so biyu ne ma ko so ɗaya ne ma taɓa ma mutum da awa sai ce kai na yi na yi na yi kawai ya za ka auna annabi Nuhu alaihi salam shekara dubu ba hamsin falabisa fi alfa sanatin ila hamsin amma shekara dubu ba hamsin to kaga da'iya ana son yayi hakuri ya jajirce yayi tsanaci da bujirawa da wannan karka dai bai tsammani har a mataki ma wanda yake na karshe sannan wannan yana nuna mana akwai buƙatar du'a ta dinka zuwa gaida marasa lafiya musamman irin irjan guraren da mutane suke cikin gabu saboda la'alla zaka tarar da wani wanda ba musulmi ba ka bujiro mai da musulunci la'alla zaka tarar da wani wanda zaka tarar yana a sa'a shi ta ƙarshe zai bar duniya kaga in Allah ya taimake ka kalar karami man kana yaqul kalami la ilaha illa da kalam janna zaka ga wani majisan ne jahire inda za a bujiro mai da kalmar shahada zai furta ta to amma masu jiya ba san ba suna ta rusa kuka shi kuma yana da fara to kaga a lokacin ko kuma sun ci dumu wal Allah to kaga sai kai anwani da damar sai kalar karami kalmar shahada sai zaman to kenan ya samu ƙarshe wanda yake wanda yake mai kyau kalmatan faqala abu jahl wa abdullah ibn umayya ya aba talib atarqabu an millati abd al-muttalib wa la nazaru kulli ya'riduha alayhi ma shi bai guce bena bujurut da ita zuwa gare shi sannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya qul la ilaha illa allah wanda yake nuna maka kenan abinda wadansu daga malikawa suka tafi na cewa ba za a ce ma ba mutum ce ba za a ce kul ba kenan kauli ne wanda yake martudi rajihi wannan hadisi hujja ne kenan zaka ce kul ce la ilaha illallah wai dai a dinga faɗi sai ɗauka wai saboda lokacin da kwan iblis yakan bujiro mai da gidauniya ta abin nan da kuma wani addini da ba musulunci ba yanzu lokacin yana kokarin kiyawa ka ka je ka ce mai kuma ya ce a'a ko kuma yana cikin hali wanda yake na tsananin cuta kar ka je ka faɗi ya ce ba zai faɗi ba saboda haka wai dai a dinga karantawa ana la ilaha illallah la ilaha illallah har shi ma sai cikka a kawai abin da yake sunna abin da nan sarrafa yi shine kenan zaka ce qul la ilaha illallah wa yauda ni tilka bi tilkar maqala su kuma suna dawo ne da wannan dai magana annabi sarrafa yana fadi su ma suna fadi yana fadi suna fadi shi dama ko kuwa tsakanin ƙarya da gaskiya haka ake ba a bakin aka bari shikenan sai su dauka amma kaga nan sarsan bai kasa hatta qala Abu Talib akhiru ma kallama har ya wadi karshen abin da ya ga musu yace hu ala millati Abdul Muttalib yace shi yana dai kan milla ta Abdul Muttalib wanda dama alamiya ya ga ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula yake cewa menene bai tuka nashi fa da autani wa alimtu annaka nasir ka gani wala qad sadaqta wa kunta samma amina لولا الملامة أو هداري صبت لوجدتني سمعا بذاك مبينا جئت كاشراني ولقد علمت بأن دين محمد بن خير أديان بني جئت ناس شو أدين إن الناس duk addinan al'umma gabaki daya shine addinin da yafi kowane addini yace laulal malamatu ba dan zargi ba na cewa na bar tafarkin iyaye da kakanni wannan abun wanda kake ganin shi har yau yana cutar da mutane har yau wanda zai ce mu yanzu a gidanmu kamar gidanmu a ce a kawo mana wannan akida matsalar kamar gidanmu mu bayyana sunna kaga da matsala dai dai sunna a koyi amma kamar gidanmu a bayyana sunna gaskiya mun zubda mutuncin gidanmu eh gaskiya bai kamata ba saboda uwayen mu su suka yi kokowa da abin nan mu zo mu kuma yanzu mu bayyana abin da makiya suke so kaga sunna mu kuma tabbata in dai sunna ta tabbata zargin tsoron zargin wa za ka ji kuma saka iya yiwa shi ma yinka yana da uzuri tsubbace-tsubbacen shi da wani kundin shi da yake yi shi shi yake gaskiya ne wannan abubuwa da Allah shi yana da uzuri ke kuma yanzu kaga gaskiya to kaga asali kenan ba a dogara kan wannan duk wanda ya dogara akan mun samu iyaye da kakanni ko makarantar babana na bayyana sunna za ta watsi wa ta watsi kuma wace makarantar bayyana sunna ne makarantar ma'ayyinka ta watsi wace maka sai dai ma makarantar ma'ayyinka ta jinu ta tabbata ya samu ladan wannan saboda haka akwai waɗanda sai su kafu a kan wannan wai saboda gidajensu kenan ko tsangayoyi ne ko kuma akwai makarantu na ilimi in za ka yi tantauna da su za su tabbatar maka da cewa da awar suna ta tv amma me suke tunawa makarantun ilimi na iyayensu za su wasu islamiyyar da suka gada za su wasu majalisun darasu zai wasu kaza zai wasu ko kuma kujeran ma'aiki safafawa to zai rasa wannan ko kuma limancin ma'ayi zai kubce mishi to kaga kenan wannan duka ai wani abu ne wanda yake na duniya saboda sani wani muzuzu na duniya ya shiga shura kenan kake kenan fa qala abu talib ma kana wa huwa ala millati abd al-muttalib wannan shine karshen abin da ya faɗi wa aba an ya kula yake ya faɗi la ilaha illallah fa qala rasulullah sallallahu ama wallahi ma ci tara sai ci ama wallahi yace lalle ina rantsuwa da Allah la astaghfiranna laka tabbas zan dinga nema ma gafara malan unha anka matsarre ba hane ne ba matsarre ba hane ne ba fa anzalallahu ta'ala ma kana lin nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sai Allah subhanahu wa ta'ala sabkar da wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya dakatar da nema mushi gafara da yake wannan kuma ya nuna mana karshen dai magana dangane da Abu Talib wanda suke musuluntar da Abu Talib suke sahabiyantar da shi zaka ga shi'a ne shi yasa akwai dan shi'a da ya rubutu asnal maqalat fi najat Abi Talib akwai wani sufi yana cewa wai aka tambaye shi aka ce to yace mu ba daga sabanin mu da mu da wadancan su suna ga kaza Abu Talib suna ga cewa a kafiri ya mutu mu kuma wajen mu sahabi ne yana daga manyan sahabbai saboda ma akwai ma wani da ya rubutu asalin makalif fi na jata bi ban karanta littafin ba amma shi ne littafin ne ya nuna cewa ɗan aljanna ne sahabi ne kaza kaza kaza kaza shi ko wanda ya rubuta littafin ɗan shi'a ne wanda ya rubuta asalin makalif fi na jata bi talib kagan ɗan shi'a ne sannan kuma ya za ka zo ana ma zancen ga abin da aka ci cikin ƙurani kana san cewa ya rubuta asalin makalif fi na jata bi talib ka gani ana cewa ga abin da Allah ya ce kana zancen wani kama kame to su a wajen su abu talib yana daga manya-manyan sahabbai wanda yake da mata kuma kele su kafirtar da sirrin abaka to kaga wannan shine hakikanin al'amari kuma shi addini dama ba wai ana gina shi bane akan asifa ko kaza ko ganin kamata ka ko wannan ba wannan bane ba mahanga wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi a fadail sahaba sannan isa ta bi talib a tafsir ma ya maimaita shi karkashin wannan aya haka cikin kasar da aiman ya maimaita rantsu da mazala sarasai kaga sai istisna babu mau'izatul muhaddis inda al-qabr wa qawli ashabi haura sai kuma wa'azi da malami zai yi gurin kabari da kuma zaman da jama'a shi ko ɗaliban shi za su yi haula ugene shi wannan asali inda aka ajiye gawa ina ana iya zama sannan in aka zauna da wasu mutane haka kana iya mutanen da suke kusa da kai ka musu wani shan hankali ko wani nasiha ka musu kama a tsakanin ku wanda suke haula ku kaga ya kace ni wa ka ba haula ku wanda suke kusa da kai shi yasa kenan akan yin wannan kamar kuna tsaye da wani mutum daya an ka gawa na sai mu ji tsoron Allah kaga kaza kaza daga kai sai shi ko ku bi uku haka to wannan ɗan hirar da za ka musu wa'azi ba koyo amma a maida hudu ba irin wannan da za ka ga wani lokaci mu ma akan yin wannan sai a dinga yin hudu ba da wannan wannan kuskure ne ba sunna ba zai ce ma sunna ne to da haka sai wani ya tsalle kawai sai kama hudu ba da wa'azi kaga wasu ma haka ga kisa ana kayaɗa ana kuka to kuma irin wannan zai ka ga wani babba a yi da mutum ma sai shi yanzu ta kan iya yiwa wani ɗan kasuwa ne ko dama an san shi da wani aiki mara kyau kaga garin yin kaje ka dan ballo na abu kake ka kule ka mu ji tsoron Allah kan mu kasuwanci kai shi yanzu wannan kaza yanzu kaga sai zama kamar wani yi da shi mutumin ne saboda kana nuna kenan duk dukiyar shi da wannan gashi nan goyen za ka shi ya shagaltu kan kawai tara dukiya da abubuwa da wannan gani yanzu ta mushi ba ta ko kuma matashi ne misali ana gaina da wasu kusafarai kaga duka sai zama dangi shi ya shi ba daɗi wal Allah da kuma sai laifuffukan da yake a fili kuma yanzu ana wa'azi ana tabo masu irin wannan abin da ke kaga sai zama kamar wani aibu ne a gari shi yasa sai ce haula ku kenan gefen shi to da haka mutum daya biyu haka malami ne ya zauna da ɗalibai suna jin shi sai ya musu nasiha dan da kurar da bacin tanta haka da sai ka yi musu nasiha ta amma na gaba ɗaya ayi hudu ba a dunkule ba shi bane ba ma shi ana ali radiyallahu anhu qala kunna fi janaza fi baqi al-qarqat mun kasance a wata jana'iza a makabarta ta baki wadda take da yawan tsaido fata nan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana fa qa'ada sai ya zauna wa qa'adna hawla muka zauna mu ma mi gefen manzara sa kaga hawla mu kenan daura da manzara sa sallallahu yanzu masu aikin binna da wannan suna san suna yi saboda haka qa'adna hawla wa ma'ahu wa ma'ahu mistara tare da shi da wata ƴan kwagiri sau da haka wata ƴan sanda da ake sawa kenan a kafin wadda za a rike kenan a sasso shi ne wani ɗan ice ko wani ɗan sanda haka fana kasa sai maki ya sunkuye kai fana kasa waje ala yan kutubi mai sarati sai zama yana caccaka ƙasa yana caccaka ƙasa da wannan ƴan sanda sun maƙala sai ce ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikinku ma min nafsin manfusa babu wata ran da aka busa mara illa kutuba makanu amin aljanna wala face kowa Allah ya rubuta matsayin shi aljanna da wuta illa wa qad kutibat shaqiyatan aw sa'ida face kowa tun fil azal alawhi mahfuz Allah ya rubuta da aljanna ko dan wuta duk fa qala rajulun ya rasulullah sai ne ce ya ma afala nastakiru ala kitabina kaga ya nuna man abinda wanda suke gefa manzala tun da har ga tambaya ma ana kawo yace afala nastakiru ala kitabina to mu dogara man da wancan kaddarawa da aka yi mana wane da ul'amala kawai mu bar aiki tun da tana riga an rubuta al'ayi wa man kana minna min ahli sa'ada wanda daga cikin mu yake dan aljanna fa sayasiru ila amali ahli sa'ada yace zai sannu zai zamanto daga wanda suke aikata aiki ne aljanna wa amma man kana minna min ahli shaqawa wanda yake daga cikin mu daga ma'abuta tsiyata fa sayasiru ila amali ahli shaqawa sannu zai koma zuwa ga aiki na wanda ke ‘yan wuta, kwale hema ke ce, amma halin sa'ada, amma kasancewa ‘yan aljanna, fasayyar tsaro na li'amari a halin sa'ada, sannu za a sauƙaƙa musu zuwa ga aiki na halin sa'ada, wa ma halin shaƙawa wanda ke ‘yan wuta, fasayyar tsaro li'amari a halin shaƙawa, su ma sannu za a sauƙaƙa musu zuwa ga aikin a halin shaƙawa, sun maƙala fa amma man ɗaɗa wa kaɗa. wanda ya bada ya ji tsoron Allah wa saddaka bil husna fa sanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa staghna wa kadzaba bil husna fa sanyassiruhu lil usra saboda haka kenan wallazina hatadaw zada hudan wa ataqwa wanda suka hau hanya shari'a to Allah sai ƙara musu tsoron Allah sai Allah ƙara musu shiriya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqa ila janna kaga duk wanda ya tabbata akan aqida amal salih tare da addu'a to kuma sai Allah subhanahu wataala ya dauka mishi wanda kuma ya dauki waccan hanyar kul man kana fi dhalalati falyamdulillahu arrahmanu madda baran ma zahu azaga Allah qulubahu kaga su ne suka dauki hanya ta halaka ya zama yana adawa da gaskiya yana adawa da gaskiya ya zabi halaka yana kokari da ƙarfin gwiwa da inda ka ganshi kokarin kenan bibiyar abubuwan da suke marasa kyau to kaga wannan zai zama to kenan rayuwar shi ta bayi zuwa ga wancan makoma in Allah kare wannan ya nuna yadda aka kaddara aka rubuta dukkanin al'amura wannan kuma rubutu ne na tafsir azal wanda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta shi kuma Allah ya san duk adadin wanda suke ɗan aljanna da duk adadin wanda suke ɗan wuta sai dai wannan ba zai zamanto ba madogara wadda bawa zai zamanto ya dogara akan wannan saboda Allah subhanahu wata'ala yana da mashi'a bawa kuma yana da mashi'a kuma duniya an zubo mu gidan jarabawa kamar yanda inda za mu shiga ɗakin jarabawa mun san tuntuna kaddara wanda zai ci da wanda ba zai ci ba to kaga amma ai ba zan zauna ba in ce kai ba na so zan ba da farar takarda kaga ba zan rubuta komai ba an ka je ni a ce to ai in dai sai na ci fa kawai ko farar takardar ma na bada zan samu kaga da mutum ya haka an san mahaukaci nawa ne yake tsada ta ku sake tsada domin tsara mun fi shagwa ina ga sai mu haƙura da juna ne abinda muka faɗi samu daidai Allah tsara mu aladan su tafuran kuma Allah su ba mu tsara da fata mana Allah amfana da mu mun kai wajen na ɗari shida kusa da ɗari bakwai har da kuma an kwan biba karɓa idan ana bibiya idan ana bibiya kwalla da wani ko ba har rasha to kenan an yi asara abubuwa da yawa اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم